الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشيغبا لكراتون للتافن الأشباوي آه درسمنا شاترة wannan rana ta lahadi 30 ga watan safar jira 1447 wanda ya dace da 24 ga watan 8 shekara 2025 miladiya to muna nan cikin bayani akan salatul juma'a hukunce-hukuncenta ina jin muna cikin shafi na arba'in da bakwai za mu tashi wa ammal a'zaru almubihatu litakhallufi anha dan za a tashi ko to mala yace wa ammal a'zaru a'zaru jam'i ne na uzur uzuri to amma kaga uzurra almubihatu waɗanda suke halattawa littakhallufi anha a yi fashin zuwa jima'a ɗin a ƙi zuwa jima'a ɗin ma'ana abin da ya gabata a baya ya faɗi hukuncin sallar juma'a da wajabcinta sauran hukunce-hukunce to akwai wasu uzurori da za su halatta ma wanda tawaje ba gare shi ya ƙi zuwa to su ne za a faɗa na farko sai ce min zalika daga cikinsu almatsaru shadidu akwai ruwan sama mai tsanani idan aka waye gari ranar jima'a ga lokacin sallah ya yi kuma ga ruwa ana ta yi mai tsanani to juma'a ba wajibi ba ce sai ka zo in ka gara ma kana iya zuwa an gane amma ba dole ba ne kana zaman nan ka sai ka yi azahar to almatsaru shadidu shine suka ce ruwan da misali in ana yin su to sai ka nemi abin da za ka rufe fuskar kada kanka to shine alma'u shadidu amma duk ruwan da yawan su bai kai ko karfin su bai kai ga maka rufe ko abin nan fuskaka ko kanka ba to wannan kaga alma'u ne alkhafif eh to su irin su ba su halatta maka kai fashin zuwa jima'a an gane eh haka suka faɗa wasu kuma suka ce a duk ruwan da zai jike maka jiki da suturanka to shine alma'u shadid eh yawwa da za ka je wani guri za a tambaye ka wani wasu ba ma ruwa ga jiki wa jike ma kaya za a yi ma wannan tambaya walwahalu alkathiru haka nan cabo na laka shi ma mai yawa ba ruwan ake ba amma gari gaba ɗaya ya dame kila ruwan tun da safe an ka yi su ko cikin dare an ka yi su sun yawa sosai haccabo ya game gari to in ya yi yawa shi ma ya halatta maka kai fashin zuwa jima'a to shi kuma suka ce shi ne caban da misali a ba zai yi ka dinga tahiya cikinsa da takalmi ba to sun ce shi ne alkathiru yauwa misali da za ka yi tafiya dole sai ka cire takalmi to wannan sai ka yi zaman ka kai azhar uzuri ne wasu kuma suka ce a cabin da zai bata ma sutura to kaga bale a ce ma kila cikin ruwa na zaka tafiya kila ruwa sun tare tsakanin unguwarku da masallacin da zaka je sai ka jaye wando ka shiga ruwa to shi ma wannan duk ba dole ne ka je juma'a ba wal mujazzamu mai ciwon kuturta allazi wannan da ta durru ra'ihatuhu warin kuturtarsa tana cutar da bil jama'ati jama'a sauran jama'a wayanda Allah ya yalo to shi ma mai wannan ciwon uzuri ne ba sai ya je juma'a ba sai ya zamansa saboda kada ya je neman lada kuma ya dawo da zunubi don wannan warin in ya je yana takura ma masallata 'yan uwansa to yana cutar da su ne wani wannan warin zai hana masa khushu'i a sallah da nutsuwa kaga ya ɗo alhakinsa to duk wannan mala ya gina su ne akan ƙa'idodin shari'a da ke nuna an kawo shari'a ne don a sauwaƙa wa mutane da kuma ƙa'idan almashaƙatu ta jilibu taisir duk sanda an ka samu tsanani to sauƙi na biyowa baya to kan ire-iren waɗannan ƙa'idodi da nusus ɗin da aka fitar da wannan ƙa'idar to kanta ne mala ya gina wannan hukunce-hukunce. irin su hadisin inna dina yusrun irin su yuridu Allahu bikum al-yusra sauransu wal maradu ko rashin lafiya eh shi kaga bai ce ash-shadidu ba ko al-kasbi bai ce rashin lafiya mai tsani ko mai yawa ba eh in dai rashin lafiya ne ko da kana iya zuwa jima'a din amma malamai suka ce za ka ɗan ji jiki to jima'a ta abin nan ta yi mai ta faɗi ba wai sai irin ciwon da baka iya tahiya ba na fatar mun gane yawwa a kana iya tafiyan amma tafiyan kuma za ka wahala shi yasa ka ga ya yi ɗilaƙinsa shi bai ƙayyade shi da wani abu ba wata muridu ko kuma jinyar marar lafiya wanda ya hararo mutuwa an waye gari lokacin da ya kamata ka je jima'a to sai kuma kana fama da marar lafiya wani ɗan uwanka bi an ya kuna inda hu ahadu min ahalihi maridan ta yadda shi masallacin za a samu wani daga cikin iyalansa ba shi da lafiya kan zaujatu kamar matarsa walwalari ko ɗansa wa ahadil abuwaini ko ɗaya daga cikin iyayensa walaisa inda man ya uluhu kuma shi marar lafiyan babu wani wanda zai tsayawa ya ɗauki ɗawainiyar kula da jinyarsa tun da marar lafiya kaga yana buƙatar abubuwa da sauransu sannan ko babu komi in ya zo fitan rai to ana buƙata a ce ana kusa da shi don a dinga yi masa talƙini na la ilaha illallah Allah ya karɓi ransa ana buƙatar a ɗan yi masa wasu abubuwa to kaga iya zan babu kowa duk wannan ba zai yi ba to kuma shi babu wani wanda shi wannan ɗin jima'a ba ta waje ba gare ba wanda zai kula da marar lafiyan kamin shi ya je ya dawo shi kaɗai ne to wannan jima'a ta faɗi a kansa wajabcin kaga sai ya zauna sai ce fa ya hataju a nan kaga ya buƙaci ila takhallufi zuwa ga fashin zuwa jima'a litamridihi saboda kula da marar lafiyansa saboda jinyarsa da zai ga ɗan uwan nasa an gani? to wannan shi ne sai ce wa man mene ne? wa min zalika to sai a gyara man din nan a yi mata kasar wa min zalika yana daga cikin abin da aka ambata izahtudira ahadun in mala'ikan mutuwa ya hararo ma wani min a ƙaribihi daga cikin ‘yan uwansa makusantansa ma'ana an fahimci ciwon nan nasa ba zai jima da rai ba ya ya doshi mutuwa au ikhwani ko cikin yan uwansa ya riga ya kai gargara ya dan fara alamomi wanda ka nuna dai kamar zai bar duniya kuma sai aka waye gari ranar juma'a to ƙala malikun al'imamu malik ya faɗa fir rajuli ga mutumin da ya haliku yawmal juma'ati da zai mutu ranar juma'a ya haliku ai ya mutu fa ya takhallafu ko sai ɗan uwan nasa ya yi fashi ya zauna fa ya takhallafu ya zauna inda hu a gunsa rajulun ko fa ya takhallafa indahu rajulun sai a samu wani mutum ya zauna a gunsa min ikhwanihi daga cikin yan uwansa yanzuru fi sha'anihi da zai dinga kula da sha'aninsa ba tare da ya je juma'a ba la ba asa fi zalika al-imam malik yace babu laifi akan haka mutum ne ya rasu ranar juma'a to sai dan uwansa ya tsaya don ya shirya gawar tasa tun daga yi masa wanka sa mai likafani da sauransu to sai wanda ya canye mai lokaci bai samu damar zuwa jama'a ba to shi ma babu komai sai ya yi azahar kada ya ce ya bar gawan wai sai ya je ya yi jama'a in ya yi jama'a sannan in ya dawo ya kula da gawan wannan kuskure ne na ba ta gani yadda wasu ke yi sai a ce ai a kyale gawan a lullube ta sai an je an yi juma'a eh sannan an dawo duk wannan ba daidai ba ne in mutum ya mutu gaggawa ake yi a kula musamman kaga tun da ba da daddare ba ne yauwa to sai wasu su a wakilta wasu su kula da abin nan ɗinsa amma ba za a kyale gawan ba wamin ha daga cikin uzurra ɗin lau khafa ala nafsihi da zai ji tsoro akan rayuwarsa min darbe zalimin cewa kada wani azalimi ya buge shi aw hafsihi ko ya tsare shi wa akhdhi malihi ya karbe dukiyarsa sai ya ji tsoro hanyar da zai bi akwai azalumai akwai yan ta'adda akwai barayi to shi ma wannan kaga uzuri ne eh ya ji tsoron in ya biya wurin nan za su iya mai sata ko su riƙe shi su cutar da lafiyarsa to sai ya zamansa in ya zan bai da wata mafita wata hanya sai wannan wadda babu barayi ko azzalumai wa kazalika al-mu'sir haka wanda ya kasa biyan bashi ana bin sa bashi ya kasa biya kuma in ya je masallaci sai ya haɗu da mai bin shi bashi ya khafu ba ya khafu ba ne ya khafu yana jin tsoro an ya habi sahu gari muhu mai bin shi bashi in ya gan shi ya tsare shi ce wala ba ka daga sai ka gani shi kuma bai da abin bashi to malamai sun ka ce sai shi zamansa amma in bashi ne ci wanda shari'a ta yadda ya ci in shari'a ta yadda ya ci bashin kuma lalura ta tassa bai da abin biya ba inda ya ci bashi wanda shari'a bata gamsu da shi ba bashi na ganganci abin da ya san bai da hanyar bai da mafitarsa ko ko bashi na na daru ya ci kudin wannan ya ci kudin wancan ya ci kudin wancan ya mafi yawan mutane kowa bashi yake bi shi to wannan dama ai kamata ya kai kai nema gare su ba ya ɓoyo zai yi ka a gaishe ba shi kaga babu magana wai jima'a ta faɗi a kansa alal asahi bisa ga zance wanda ya inganci to kaga ƙabilul asahi wasu ma sun ce a'a ba shi ba uzuri ba ne eh kawai ya tafi in ya haɗu da shi ya ba shi haƙuri ya ƙara neman lamuni wa min zalika al'ama akwai makahu allazi la ƙa'ida lahu amma ba kowane makaho ba makahon da ya zambe da ɗan jagora da zai kai shi masallacin juma'a amma lauka na lahu ƙa'idun da yana da ɗan jagora auka na mimman ya hata lil jami'i ko yana iya shiryar da kansa ya kai kansa har masallacin juma'a bila ka'idin ko da ba dan jagora to fala ya juzu lahu takhallufu shi bai halatta gare shi ya fashin zuwa juma'a anha ya fasa zuwa juma'a din shi wajibi ne ya tafi Eh, tunda yana iya kai kansa amma ya zambe da ɗan jagora kuma ba zai iya kai kansa ba kare je ya faɗa rame ko ya buga kansa ga wani abu ya ji rauni to sai malamai suka ce ya yi zamansa sai ya azhar waya harumu waya harumu safaru tafiya ta haram tana haramta inda zawali idan rana ta karkata min yawmil juma'ati a ranar juma'a eh duk wanda a gida an gane yawaye gari juma'a kuma yana nan har rana ta yi zawali to shi haramun ne ya yi tafiya sai an gama sallar juma'a kare ce ai zai wa shari'a wayo inda an ce juma'a ba wajibi ba ce ga matahi ai kawai bare tafiyarsa can bisa hanya ya azza a'a ya bari sai ya yi juma'a ɗin sannan ne in kuma ya gangancin fita to juma'an nan ba ta faɗi ba ko bisa hanya na sai ya yi ta dole eh haka malamai suka ce sun ce in dai tahiyyar nan ba ta lalura ba ce inda yana yiwa ya dan ba da yan tun da rana ta yi zawali minti nawa ya rage ya gama sallah yana wuce awa to sai ya jira sai tafiya ce ta lalura eh gina jirgi ne zai je aikin haji an ka ce mai ko umara ai jirgi zai tashi ƙarhe ɗaya eh eh to wannan sai kaga lalura ne sai ce alaman tajibu alaihi aljumu'atu ga wanda jumu'a ta waje ba gare shi wa kazalika haka ya harumu alaihi kalamu ya haramta gare shi yayi magana wan nafilatu da yin nafila wal imamu yakhutubu kuma lokacin da liman yake huɗuba. sawa'un kana fil khutbati al-ula aw saniya kuma daidai ne a khutban farko ne ko ta biyu to duk dai ba zai yi magana ba ko ya ce yayi wata nafila wa yajlisu ar-rajul in mutum ya zo masallaci zai zauna ne wala yusalli ba tare da yayi sallar nafila ba eh illa an yakuna talabbasa bi naflin sai dai in ya riga ya cuɗanyu da nafila ma'ana ya fara nafila ƙabla da kulil imami kamin liman ya shigo ya hau mimbari to nan fayutimma zalika sai ya cika wannan nafila ɗin to amma akwai wani ƙauli daga malikawa ɗin cewa a dole in ya zo sai ya tahiyatul masjid su suka ce sai dai mutumin da yake shi dama bai tashi yin nafila ba yana masallaci sai da ya ga liman ya zo bayan liman ya hau bari wasu ya ce to bari ya tashi ya wata nafila to wannan suka ce ba daidai ba ne amma wanda shi zuwa ya yi ya riski liman suka ce to hadisai sun tabbata ko hadisi ya tabbata cewa zai yi tahiyatul masjid to akwai wannan kauli daga a cikin ma malikiya kuma shi ne zance wanda yake ingantacce karɓaɓɓe wa ya harumul bai'u ya haramta sai wato kasuwanci ka sayar da wani abu washira'u ko saye amma inda al'azanis sani lokacin da aka yi kiran sallah na biyu to haramun ne in ai kiran sallah na biyu malamai suka ce to haramun ne ko ka saye ko ka sayar eh duka haramun ne an gane ko tunda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ka gani wazarul to kaga wannan nassi Allah ya ce a bar saye da sayarwa bai a bar saye da sayarwa to in kuma sun kulla cinikin ko da ba su san an yi kira ba sai bayan sun kulla sai suka gano ashe ladani ya riga ya gama kira to wayu sahu in waka cinikin za a buɗe shi shi mai kaya a walwale cinikin mai kaya ya anshi kayansa mai kuɗi shi kuma ya anshi kuɗinsa sai su bari sai an gama sallah sai su sake kulla wani sabo ko da kan mantuwa ne in suka gano to a walwale in dai ba a gama jima'ar ba kai wasu malamai sun ce ma ko da an gama ne sai da sun hakoma gida ma wani na yake musu tunatarwa wani hau abin da ka sai ko da ka sai shi walada ne ya yi kira na biyu to ya koma shagon nan ya mayar da kayan nan a ba shi kudin shi a warware sannan a kulla wani sabo aga zubalika sun ka ce amma sun ce in ruwan alwala ne ka rasa wanda zai baka kyauta ya halatta ka saya e shi ma in ka rasa wanda zai baka kyauta ko aro babu wanda zai baka kyauta ko saraka kuma ba wanda zai ara ma ruwan sai dai na sayarwa don ka yi alwala ka shiga masallaci ka yi juma'a to ko da an yi kira na biyu wannan suka ce ya halatta shi uzuri ne amma banda wannan ko da abinci na sun ce ba halatta ba sai dai in za ka mutu saboda yunwa eh to wannan gudun mutuwa an ce shi ma ya halatta amma in kana iya jurewa a gama sallah to ka haƙura da yin wannan sai an gama eh ko da ruwan sha ne duk ba daidai ba ne eh eh eh duk ya shiga sai dai in ya zan kana jin tsoron jima'a din ta kubci to kaga shi ma sai a bashi hukuncin ruwan alwala amma in ya zan kana iya isa ma ba tare da kawo ba da ba za ka yi ba tun da shi ma duk kasuwanci ne shi ma kamata ya ta zuwa sallah ba wai ya kama ba wai ya kama ka ba abinda za ka yi harko ka nemi ya ɗauko ka sadaka ko kyauta eh shi za ka fara nema in ya ce bai yi to shi ke in kana ganin ba za ka iya kawowa ba da ƙafa eh to a babin lalura shi ke sai kawo eh akwai waɗanda suke zuwa masallacin da ake saurin ƙara sallah eh karfe ɗaya har sun ƙara sallah sai su dawo su ci gaba da kabu kabu zuwa ga waɗanda suke kai ɗaya da rabi mm.
da karfe biyu Mm. to duk wanda masallacin da zai yi sallah ba a yi riga an yi ba su ba za su ɗauke shi ba ka gane eh ko da su sun yi sallah masallacin da an kai saurin gama sallah to ba za su dawo kuma suna yi wa wasu kabu-kabu suna kai su masallatan da su kuma ba su riga sun tada sallah ba ka gane yawwa bai halatta ba sai dai su ɗauki wanda ko dai juma'a ta faɗi a kansa ko kuma ya riga ya yi juma'a ɗan wuri guda sun ka eh ya fi zai kai su kasuwa eh ko zai kai su kasuwa ko gida ko gona ko wasu wurare amma ba wani masallaci ba eh in dai ba sai dai ko in dai har zai yi to sai dai ya yi saraka eh kyauta amma ba zai anshi kuɗi ba Mm. eh alga sai a hankali wai kurahu tarkul amali yawmal juma'a to makaruhi ne mutum ya ce shi ranar juma'a bai aikin komai don girmamawa ga jama'a din to shi ma makaruhi ne ba a samu haka daga magabata ba Eh, ranar juma'a bai zuwa gona bai zuwa ofis bai komai saboda ai juma'a an ce babbar rana ce kaza kaza kaza to wannan babu shi daga cikin aikin magabata an gane eh amma in mutum kawai aiki abiye ba don girmamawa ga ranar ba kuma babu komai wata nafulul imami makaruhi ne yin nafilar liman ƙablar khutubati kamin ya yi khutuba irin yadda wasu limamai kai sai shigo masallaci sai kaga sai sun hara nafila in sun gama sannan su hamin bari to a malikiya makaruhi ne sun ce abin da ya tabbata daga annabi annabi da ya shigo masallaci mimbari ya kahawa tunda dama ko da liman din ko da zaka zo ai dama ana jiraye da kai to babu su babu ma- sun ce shi babu magana tahiyatul masjid a gare shi mimbarin nan shine matsayin tahiyatul masjid gare shi da ya shigo kawai ya haye mimbarin sa eh eh wakazalika haka yukurahu makaruhi ne lil jalisi ga wanda azzaune cikin masallaci kamin shigowar liman sai liman ya shigo daga baya an ya tanaffala ya tashi ya ce zai nafila indal azanil awwali lokacin da an kai kiran sallah na farko amma in lokacin kiran sallah na biyu ne to wannan ya faɗa a baya wannan haramun ne eh da yawa za ka ga wasu in an ladan ya yi kiran harko sai kaga sun tashi suna ta nafilfil to duk wannan makaruhi ne Mm. sai dai ya yi nafil wannan tun kamin maliman ya zo kenan sai dai ya yi nafil sa kamin kiran Mm. in an kai kira ya shagaltu da wani abu istighfari da sauran salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wayu kurahu an karhanta huduru ba hudure ba huduru shabati ba shabata ba tun da mudafin ilaihi ne wa yukurahu huduru shabati ana karhanta halartan budurwa lil juma'ati ga sallar juma'a makaruhi ne amma ba haram bane eh wadda take budurwa ana iya sha'awarta eh amma in ta zo din kuma ta yi babu komai amma dai ba a so ba waka zalika haka as-safaru tafiya ba'da al-fajri bayan bullowa al-fijri irin safiya ta waye ran juma'a sai mutum yayi tafiya to ko da rana bata fito ba in dai al-fijr ya fito to yayi makaruhi eh sai dai sun ka ce yayi tafiya kamin alfijir ya bullo to wannan ya halatta cikin dare kenan amma wannan suka ce tafiya in ba ta lalura ba ce an gane tafiya in ya zan ko bai yi ta ba babu wata matsala ba zai samu wata asara ga dukiyar shi ba ko rayuwarsa ko addininsa amma akwai uzuri na tafiya wannan babu komai zai iya tafiyarsa da safe matuƙar ba a yi zawali ba, rana ba ta yi zawali ba To in ya je can jima'a ta riske shi in ya ga dama ya yi jima'a din in ya ga dama kuma ya yi azahar ɗinsa wallahu alam allah shine masani to nan za mu kwana insha allahu an kammala bayani akan juma'a wani sati ko darasi na gaba sai a tashi babu salatul janazati eh hukunce hukuncen janaza Na'am akwai tambaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته